Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim za mu tashi shafi na 332 hakamuhu hakamu fadlil ma in tuna bayan mun karanta hukuncin ragowar ruwa ruwa kamar yadda aka yi bayani Allah maɗaukacin sarki ya sanya rayuwar kowa a jikinsa waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ya ce mun sanya wato kowane mai rai yana bukatuwa zuwa ga ruwa wannan shine hikimar Allah da ya sauƙaƙe ruwa ya sa ruwa ya zama ana samun shi a ko'ina kuma Allah maɗaukacin sarki sai ya hana kada a yi rowar ruwa kada mutum ya samu ruwa ya zama ya samu wanda zai amfani da shi sa'annan ya ɓoye saura a'a in dai ragowar ruwa ne to mutum ya yi ƙoƙari in dai ragowar ruwa ne to yi ƙoƙari ya ya ya bawa wanda yake bukata to shine ƙarashin wannan karatu sai mala ya ce a hakamuhu wato hukunce-hukuncen wannan saura na ruwa ya ce a hakamu fadulul ma هي لا يتعين بذل الماء الزائد إلا بعد الاستغناء عنه wato ba a dora mutum ya bawa wasu ruwa ba sai bayan shi ya samu nashi na amfani in wanki zai ya samu na wanki in sha zai ya samu na sha na in na bukatuwarsa to shikenan abin da ya saura to dole ya bada shi na biyu yace an yakuna al-mabzulu ilayhi mutajan ilayhi ya zama wanda za a ba ruwan yana da bukatuwa zuwa ga ruwan kada shi ma yana da shi kuma a ce sai an bashi a yana da bukatuwa zuwa ga ruwan na uku shine Allah ya haƙu sahibahu a dararu bi badlihi bi wajhin min alwujuh ya zama wanda ya bada ruwan wata cuta ba za ta same shi ba kaga mutanen da suke da rijiya a gida iya zan an shiga gidansu ana yi musu fata ai an gane hausa a kaga wani cuta zai same su da haka kaga suka ce a ka shiga gidansu to bala a ce sun hana ruwa ba masu bohol wanda suke gina gidaje sai ana ba su shawara to kamar yadda wasu da yawa a garuruwa suke yi in mutum ya yi bohol ya ja kan famfo a gidansa sai kuma ya jawo kan famfo sai ya fitar da shi bayan gida ko a bakin anguwa don me dan kai ya zama cikin waɗanda suka hana ruwa sai ka gana iba yana ta samun lada saboda wannan aiki da ya yi al'aikata wannan an faɗe shi da turanci ma za a fi ganewa allocation na land shi ne ikida da hausa mai za a ce yanka fili na yanka filaye shi ne al'ikida a yanka fili a ce an yanka ma nan hekta ɗaya hekta goma hekta biyar ya zama naka ما لا يتي تعريفه الإداء هو أن يبدأ الحاكم من الأرض العامة التي ليست ملكا لأحد بدأة ينتفئ بها في زرع أو ذرة أو بناء استقلالا أو تمليكا ما لا يتي me ma'anar yanka filaye a musulunci ma'anarsa shine shugaba ya yanka wani waje a cikin a bayan ƙasa wanda ba na wani ba ya bawa wani don shi wannan ya zama nashi ne yana amfani da shi ko ya yi gona na ko ya yi shuke-shuke ko ya yi gida a wajen wannan yankawa zai zamo na ɗan lokaci ko kuma ya zama an bashi kamar yadda ake yi shi yasa kaga a nan abuja minista yake ba da na yanzu minista ya yanka ma wani jeji kamar aka ce daggejin an baka shi kenan har ga Allah an baka har kun gane a je a yanka ma fili hekta 120 hekta 120 a baka kai in ka karba har ga Allah an baka kawai shi ministan ne zai je yawa Allah bayani ya aka yi ya baka kai daya na ya aka yi bai ba wancan ba wannan yana kai shi amma kai a matsayinka a musulunci an baka ne baka da matsala in ka sayar ka ci abinci ka ci halal Allah ya sa kun gane Hausa yawa kai baka da matsala shine dai da yayi za ta tambaye shi me me yasa ya haka da haka fili da gwamnati take ba mutane halal suke ci halal halal da kasan halal sai ce hukumuhu alkida'u jaizun li imamin muslimina duna ghairihi minan nas idh qad aqda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqda abubakar ba'dahu wa umar wa ghairuhu radiyallahu anhu wato ba da fili a musulunci halal ne ga shugaban musulmi yayin yanka ya ba da fili shugaba na musulmi amma ba wai kowa ne zai yanka fili yanzu na je na samu jeji ne yanka na ce na baka ai kun gane in ka karba ma ka karbi iska na saboda na baka a matsayina nawa ba wanda zai baka fili sai shugaba wanda aka dora mishi wannan nauyi ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka fili abubakar radiyallahu anhu ya yanka fili umar radiyallahu anhu ya yanka fili duka allah ya gada su duk sun bayar da allocation a kamuhu hukunce-hukuncensa na farko allah ya da gairul imam إذ ليس لأحد التصرف في الأملاك العامة غيره ثانيا ألا يقدع من يقدعه أكثر مما يقدر على إهيائه وتعميره ثالثا من أقدعه الإمام أرضا ثم عجز عن تعميرها استرجح الإمام منه محافظة على المصلحة العامة ما ليس ودنا أبوه غدا غدا بيار للإمام أن يقدع إقداع إرفاق من شاء من الرعاية مجالسا للبيع في الأسواق والساحات العامة والشوارع الواسعة إن لم يحصل بذلك ضرر لعامة الناس ولا يملك المقطوع له ذلك وإنما يكون أحق به من غيره فقط لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به خامسا ليس لمن أقدعه إمام مجلسا أو سبق إليه بدون إقداع أن يضر بأحد بأن يحجب عنه نورا أو يحول بينه وبين المشتري أن يروا بداعته المعروضة للبيت لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار waɗannan su ne ƙa'idoji guda biyar hukunce-hukunce guda biyar da ke ƙarƙashin ba da waje mala ya ce na farko ba mai ba da waje sai shugaba saboda ba wanda aka ba shi dama ya tasarrufi a cikin dukiyar al'umma sai shugaba shugaba Allah ya ba shi dama ya tasarrufi a cikin dukiyar al'umma yanzu shugaban ƙasa in ya ce kowane ɗan najeriya ya ba shi miliyan ɗari kowa ya karɓa ya ci halar wa zai wa allah bayani me yasa ya haka shi ne na fata an gane amma yana da ƙarfi allah hukunci ya ba shi shugabanci ya ba shi wannan ƙarfi na biyu shine ya ce kada a ba wa mutum abinda ba zai iya rahaya shi ba ko ba zai iya gina shi ba za a ba mutum shugaba zai ba shi abinda zai iya aiki da shi ko zai yi gida ko ya yi gona amma ba a ɗiba masa abin da ba zai iya aiki da shi ba na uku duk wanda shugaba ya bashi ƙasa sai ya kasa raya shi to imam shugaba zai iya kwacewa na revoking ko revocation ah wane da gaske daidai na masa a kwace sararwa da hukuma take cewa wanda aka ba shi fili yake gina za a kwace ai ba mun daidai ne a shari'a shugaba na daman yi wannan kwacewa musamman in don amfanin al'umma ne amma ba don amfaninsa ba na akwai wanda zai kwace saboda amfaninsa a'a ba shi ba ana nufin don amfanin al'umma na hudu idan shugaba ya ba mutum ƙasa saboda ya tausaya masa a cikin mutane ya yi daidai ya ba shi wajen da zai sai da kaya a kasuwa ko filin da zai gina kasuwa ko rodi da zai ringa hutawa duk abin da aka ba shi matuƙar ba zai cutar da mutane ba kuma shi wannan inda aka ba shi na wajen kamar irin gadi ɗin nan da ake yi to ba zai zama na mutum dindindin ba ina jin haka ma ake yi na za a baka shekara 99 na ko shekaru da yawa ne na yawa ba zai zama dindindin na mutum ba amma mutum zai zama shine ya fi cancanta da shi yana hannunsa shi zai yi aiki da wannan wajen ya ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya riga ya riga wani zuwa kan wani abu to shi ya fi cancanta da shi akwai abubuwa da duk wanda ya riga ka zuwa fili na ciki a ƙa'idar musulunci inda ba don rashin tsaro ba kana iya shiga jiji yanzu ka samu wani waje wanda ba wanda zai ganka hakimin ƙauyen ba zai ganka ba na ina nuhun kowa ba zai ganka kawai ka share ka tabka gida shi kenan kayi a musulunci kayi daidai kwana kadama za ka ji ana kiran ka mai anguwa na in wani ya zo zai ce da haka ake yi sai ka ji ana anguwan wani don shi aka samu a wajen to yin wannan a musulunci babu laifi saboda ita kanta hukumar ma akwai wuraren da ba ta zamu da su ba ba za ta je wajen ba sai an shekaru da yawa wani ma har ya rayu ya rasu na nufin hukumar ba ta je ta ce tana son wajen ba na yana faruwa a wurare da dama to yin haka a musulunci ba laifi ba ne na biyar shi ne na ƙarshe ya ce wanda shugaba ya ba shi wani waje misali a wajen zama ko kuma ya je kama wani waje ba a ba shi ba to zai zama lalle zai iya zama in ba zai cutar da kowa ba kuma ba zai tsarewa wasu haske ba ba zai hana wasu kasuwanci ba wannan shine wato duk inda mutum ya kama ya zama babu cutarwa a ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu cuta babu cutarwa an hana musulmi yayi wani abin da zai cutar da wasu sai duk abin da zai cutar da wani a musulunci bai da kyau mala ce faɗakarwa shine tambihun idza tala alwadi intafa bihi almuslimun al'ala fal'ala hatta tantahi almazari'u almuradu saqyuha aw yantahi ma'u sayli والمزارع المتساوية في القرب من أول السيل يقسم بينه السيل بحسب كبر المزارع وصغرها وإن تشاهوا أقرع بينهم وذلك لما روى ابن ماجه عن عبادة بن سامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدى في شرب النخل من السيل أن الأعلى قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وهكذا حتى تنقضي الحوائد أو يفني الماء ولقوله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك malam yace fadakarwa a tsarin musulunci idan ya zan gwamnati take bude ruwa wannan ba za da yawa ba za su gane ba tunda ba su yi noma ba akwai wuraren da mutane suke noman rani kowa da gonar shi gonarsa ta yi bude ruwa don kowa ya samu a gonan shi wataƙila lokaci ne za a ce za a buɗe shi awa ɗaya ko awa biyar to wannan tsarin idan hukuma tana tako ruwa to shi ne malai yake magana ya ce wanda gonarsa take sama shi zai so masha wannan kuma damar ruwan wajen shi zai bi wasu wuraren idan ana tako ruwan za ka idan ka buɗe hanyar gonarka to ba zai wuce na gonarka zai ta shiga na gaba ya buɗe to shi ne ya ce wanda gonakinsu suke sama su za su soma sha kafin na ƙasa wato na ƙasa zai jira kafin na sama su gama su gama sha su ba shayar da gonannakinsu har ma ya ce na sama idan aka samu saɓani sai a yi ƙuri'a misali in ruwan ya taho ni gona ta na gabas naka na yamma idan na bude kai ba za ka samu ba na in wannan ya bude to sai a yi ya zama mun daidaita to sai a yi ƙuri'a sai ka san wa budewa wanda ya cike ni sai kuma wannan to awa kaza minti kaza sai ku rurrufe sai na gaban ku su samu na sai haka nan haka nan shi yasa na ce in mutum bai yi noman rami ba ko wuraren da ake wannan abin ba zai akwai shi ko ok to bawa kadada na to wannan shine tsarin da musulunci yayi dangane da wannan sai ce saboda hadisin da ibn majah ya rawaito daga ubada dan samit cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci wajen shayar da masu gonannakin dabino cewa in an sako ruwa to na farko na sama wanda suke tudu su za su so masha kafin wanda suke ƙasa da su sa'annan za a bar ruwan har ya kai idan tawo na wato ya kai idan tawo kaga nan ne yake nuna gonar ta sha na in ruwa ya tsaya ya kai idan tawo kuma yana tsaye yana nan kaga gonar ya nuna ta ta koshi to nan ake gwadawa sai kuma a rufe shi wato an katse mutum ya samu gonarsa ta sha ruwan da ake so ta sha yace sa'annan sai a sake ruwan ya tafi gonannakin waɗanda suke ƙasa da su yace haka nan har kowace gona ta samu ruwan da ake shayarwa ko kuma ruwan ya ƙare da ta iya yiwuwa zai kare ne watakila wasu wuraren taruwa yake lokaci in gona biyar suka sha ko shida kafin ta bakwai ruwan ya kare to wannan ba ba laifin wani bane yace saboda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an sayyidina zubair yace ya kai zubair ka shayar da gonarka sa'annan ka sai ka sake ruwan ya je wajen makocinka ruwa na Allah ne shi yasa ba a hana shi da haka a tsarin hukuma ko tsarin zamantakewa haka ake yi alhima hima ita ce irin gandun daji ake cewa da hausa a kewaye waje a yi shuka ko a sa forestry ko a sa bishiyu za a kewaye ba mai shiga ya zama kaman waje na hukuma to a musulunci wannan shine alhima wani kewaye wani waje a kewaye ba mai shiga to a ƙa'idar musulunci ba mai kewaye wani waje ce ba a shiga sai Allah sai manzon Allah sai kuma shugaba sai gwamnati su ne za su iya wannan amma kai kawai ka samu anguwa ka kewaye wani waje na ka ce ba za a wuce ba ko ba za a shiga ba wannan kayi zalunci zalunci shi ne mala yace ta'rifuhu alhima huwa al-ard al-mawad a tuhuma min ar-ra'i fiha liyaksura ashbuha fatar'aha baha'im khassa wato wannan hima din yace shi tace asa wadda take wato ba ta wani ba sai a kewaye ta don ciyawar ciki ya tsuro ko bishiyun ciki su tsuro don me sai a sa dabbobi su ringa kiwo a ciki ko burtali me burtali ne na na na layin da suke bi ko shine burtali ina an da ake kewaye kuma suna kiwo na saura to a hausa ma kala-kala ne garka saura to to garka saura to to malam yace hukumuhu la yajuzu li ahadin ya hamiya min al-aradi al-ammati lil muslimina ذراعا فأكثر إلا إلا الإمام إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا هم إلا لله ولرسوله وقد أفاد الحديث أنه ليس لأحد أن يحمي إلا الله ورسوله أو خليفتهما وهو الإمام كما يفيد أن الإمام لا يحمي لغير المصلحة العامة لأن ما كان لله ورسوله ينفق دائما في المصالح العامة كالخمس من الغنائم والفيء وخمس الركاز ونحوها وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النكيع لإبل وخيل الجهاد كما حمى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرجل وقيل له في ذلك فقال المال مال الله والعباد عباد الله يقول والله والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبري ما laice hukuncinsa shine bai halarta ga wani mutum ya kewaye wani waje a bayan ƙasar nan wanda mutane suke amfani da shi don yayi don shuka sai dai sai shugaba shi ma idan yayi haka don ya zama don maslahal al'ummar musulmi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai wato shinge shinge ake kira shi ba mai shinge sai Allah sai manzansa sune lafi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi kuma yana nuna cewa babu wanda zai yi wani shinge sai Allah sai manzansa sai kuma khalifa shine shugaba na Allah duk shugaba da kuka sani khalifan Allah ne na ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa kun bainan nasi ko bi haqi wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah har zuwa karshen aya daka ainihin shugabanci khalifanci ne na Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki yace duk wanda aka ba shugabanci ya adalci ya adalci kuma shi Allah madaukakin sarki shi yake ba da shugabanci shi yake bayarwa duk abin mutane shi yake bayarwa ya mi aka yi mai ya faru kawai Allah shi yake ba wanda ya ga dama na kuma duk wanda aka ba shugabanci an jarrabe shi wallahi jarrabawa ce babba jarrabawa babba atuwa kuma wannan shugabancin da babba da karami duk shugabanci ne amma jarrabawa ce in Allah ya jarrabu mutum shi kenan in Allah ya sa ya yi nasara shi kenan in bai yi nasara ba ran tashin alkiyama akwai aiki saboda Allah maɗaukakin sarki inna Allah la yazlimu nasa shay'a Allah bai zalunci eh haƙoƙin mutane da Allah ya ɗora wa shugabanni dole su ba da shi idan suka ƙi bayarwa za su haɗu da Allah haɗuwa da Allah nan kuma wallahi ba wasa bane da gaske ne wallahi da gaske ne haduwa da Allah nan ana na ana haduwa da shi mu ne dai bata zo kanmu hana tuna bai Allah da dazun nan muka kai ta makabarta jiya akwai ajiya aisha a national mosque mai abinci kusan mun shekara kusan talatin da ita a national mosque shekaran jiya a jiya kai jiya tana masallaci ta zo ta ga alamar akwai lafiya ce amma yau din nan yanzu tana kabari a kuce har da zula da ne ke gaya mun wallahi bai jima ba ko take ce mar ya kamata a buɗe mana islamiyya mata saboda yan matar da suke saya da manta abinci suna zaune kawai ya kamata sa su su ringa karatu akalla duk wanda ta zo mata aiki ta dan fahimci addini na ce to Allah ya kai mata lada hmm ita dai ta tafi haka ake son a ringa tuna mutane da ayyukan alheri in haka yake so karka yadda ka mutu a kasa me za a tuna a kanka hmm ka san wani ya mutu sai da yi gum ah to me za a ce to wanda aka ce las ganin shi ka gan shi yana shan giya misali in ya mutu wani bayani za ka zo kawo mutane a da Allah mai za ka ce mutane a sai dai ka yi gum Allah dai ya kiyaye yawa sai dai ka yi ta abin nan to ana son a ringa samun aikin alheri da za a ringa ambatu wanda za a ambata mutane su ce abu ya yi kyau to za ka sa a ce wannan masallacin shi ya yi wannan ya yi alheri shi ya yi wannan kaza shi ya yi wannan haka musulunci yake so amma ba mutum ya mutu a kasa faɗin wani abu na alheri da za a iya faɗi game da shi ba Allah ya fi kanta Allah ya sa ka huta idan liman idan shugaba wato ya bawa wani fili yana da wannan dama a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da yake babu wato shinge sai ga Allah da manzansa daman wannan hadisin abin da yake faɗi kenan shi yasa akwai kumusi wanda ake cirewa idan aka samu ganima zaka ji Allah madaukakin sarki yana faɗa eh abin da aka samu na kumusi falillahi ko wali rasulihi wali zil qurba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai da shi na ganima da wanda aka samu na fai'u fai'u shine abinda aka samu ba a yaki ba shi ake kiran shi fai'u abinda aka samu ganimar da ba a yaki ba aka samu ta ita kuma ganima ita ce wanda aka yi yaki da kuma wannan khumusul rikas rikas shine dukiyar da aka tsinta a cikin ƙasa ana kiranta bahaushe na kiranta wai dukiyar karuna kusan da ana haka bankin duniya kenan da da mutum sai ya tara gwalagwalai da dukiya sai ya samu fili kasa sai ya binne babu banki to wani bai riga ya faɗi inda ya binne ba sai ya rasu wani an yi ta haka za a yi ta tafiya sai wata rana ko ka sai filin ko an baka filin ko ka je noma kana cikin noma kawai sai ka ji gurun gurun na sai ka ji ka tono na haka ake yi ba ku ji kisar da ake cewa gyaɗar dogo wani ai gyaɗar dogo da bahaushe yake faɗa ai dogon mutum ne mutum ne a garinsu yana da gona ta gyaɗa ‘yar ƙazama haka to shi ne ya je yana nomansa kawai sai ya tono dukiya to shi ne sai ya yi maza ya binne in ya je sai ya je gora da zauna sai ya dan tona ya dan ebo sai zo yana ta harkokinsa ana ta ganin yana ta haske har ana tambayar shi dogo yaya ne sai ya ce gyada ai shi ne gyadan dogon da ka ji ba wasu yake ce Allah ya mana gyadan dogo aka ga yana ta abubuwa to an ga bai je ko ina ba ga gida an gyara ga moto ga duka kaga dole a tambaye ka to shi ne sai yana cewa ai gyaɗa yana akwai albarka kuma sai a ga yar gonar gyaɗa ya ka tsanuwa ba wani abu a ciki amma da kata bai zai ce gyaɗa da haƙuwa ya je gyaɗa to shi ne sai a mala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya yi sanya shinge akwai shingen naƙe wanda aka kewaye shi saboda raƙuma na jihadi da dokuna da za su je jihadi su kaɗai za su rinna kiwo a wajen sayidina umar ma ya kewaye irin wannan wuraren har ma lokacin da sayidina umar ya kewaye nashi aka ce masa kayi shinge sai yake cewa gaskiya dukiya dai dukiyar Allah ce kuma bayi bayin Allah ne yace na rantse muku da Allah da ba dan dokuna da za su je jihadi ba da ba zan sa shinge ba wato ba zai hana wasu ba wato yayi ne dan amfanin mai al'umma ba wai amfanin kanshi ba shine abin da yake faɗi hakamuhu lil hima حكم آه لا يعمي إلا خليفة المسلمين وإمامهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا هما إلا لله ولرسوله لا يحمي من الأرض إلا المواد التي ليست ملكا لأحد لا يحمي الخليفة لخاصة نفسه بل لمصالح المسلمين العامة يلحق بالقياس ما تحميه الدولة من بعد الجبال لتنمية الأشجار في الغابات فينظر في ذلك فإذا كان يحقق مصلحة فينظر في ذلك فإذا كان يحقق مصلحة راجحة للمسلمين أقرت الحكومة على ذلك وإذا بان أنه أدر بالمسلمين ولم يحقق لهم فائدة راجحة فلا تقر عليه إذ لا هما إلا لله ولرسوله mala ya ce waɗannan sharuɗa guda hudu su ne sharuɗan hukunce-hukunce na na na shinge sanya shinge a musulunci na farko ba mai sanya shinge sai hukuma sai shugaba na musulmi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mai sanya shinge sai dai ga Allah da kuma manzansa na biyu ba a sanya shinge a wani waje sai inda ba mai shi wato ba a zuwa filinka na da naka ne a ce an katangince shi sai ya zama wajen da babu ko ba na kowa ba ne na uku kuma shugaba ma baya shinge baya sanya shinge ga kanshi a ce nashi ne wannan filin a sai dai abin da zai amfanar da al'ummar musulmi na hudu ana kiyasi da abin da gwamnati take yi na kewaye duwatsu a kewaye dutse ko za a yi wani abu da shi ko don za a kewaye waje za a shuka irin bishiyu irin a hanyar jos akwai forest na nan na gwamnati ne ka gaba wanda zai je gida a wajen wani ta riga ta yi shuka na na na bishiyu to ya ce irin wannan kuma ana dubawa idan yana amfanar da al'umma to sai hukuma ta tabbatar da shi idan kuma ana cutar da al'umma shikenan sai a a hana shi wato saboda babu shinge sai ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mun gare sai al-fasl al-khamis jumlatu ahkam zamu shiga fasali na biyar wato taron hukunce-hukunce daban-daban daban ya ce wa fihi tisu mawad al'ula filƙarfi akwai madoji guda takwas na farko shine bashi ƙarfi shine bashi manzan lazi yi ƙuridun laha ƙardan hasana fayu da aifahu lahu da haka bashi shine ƙarfi za a soma da bashi Allah ya raba mu da shi Allah ya raba mu da cin bashi Allah ya samu ringa ba da bashi ba ku ci amin ba yawa ki ba da bashi alheri ne amma cin bashi ba alheri ba eh kai roki Allah ya hana ka cin bashi Allah ya saka mai ba da bashi eh ko da ma ba a biyan ka domin riba kake yi don wani lokacin dai kana ba da bashi za ka samu wani ya gudu ko ba ka bane wani ya gudu wani ya bace wani ya ringa ma ƙarya na in ya samu ya ɓoye ya nuna ma bai samu ba duk ana samu wannan amma wannan duk ba za su hana a daina ba a ringa ba da bashi ga wanda ya san bashi ya san alheri abinda zai ƙara zabura musulmi ya ringa ba da bashi shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda duk ya ba da bashi misali ka ba da bashi yau nawa ga wata shida ga wata ko misali sai aka ce ma to shida ga wata disamba za a ba za a dama da shi ba wata ɗaya ba sai ka ba da bashin dubu biyar to duk rana za a ringa rubuta ma kayi sadakan dubu biyar mun ji abin da ya sa na ce bashi alheri ne na kullum ana baka ranar sadakan dubu biyar wata guda idan wata guda ya yi mutum ya zai ce wallahi bai samu wata Allah kai haƙuri sai wata mai kama ka ce ba damuwa shi kuma kullum za a ringa baka ladan kayan sadakan dubu goma dobul to kaga wanda ya san wannan ai zai ba da bashi yanzu ba da bashi galibi masu ba da bashi sai masu kiwon lahira haka akwai masu kiwon lahira akwai wanda kuma ba ruwansu da ita Allah ya tsare mu tarihuhu alqaradu lugatan huwa alqadu wa shar'an daf'u malin liman yantafi'u bihi thumma yaruddu badalahu وذلك كأن يقول محتاج لمن يصح تبرؤه أقرضني أو أتلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل ما ليس تعريف سا باشي اللغة شيني أينكي أينك وانا أبو القدو yace amma a shari'a shine mutum ya dauki wani abun amfani ya ba wa wani sa'annan in wani lokaci sai ya dawo masa da shi ya dama da abin da ya ban ko kwatankwacinsa misali ya ce kamar mutumin da yake neman rance ya ce wane ba ni rancen dubu biyu ko wane karanta mun na dubu biyu ina ba da misali ne da dubu biyu kawai sai mutum ya ɗauka ya bashi ko kuma wane ka bani rancen doki na ko wane bani rancen mota misali duk ana yi na tsawon wani lokaci sai kuma ya dawo masa da shi wannan abin da ya karba akwai abin da an ba da rance ko dai ya ragu ko ya lalace na ko kimarsa ta yi ƙasa to duk wannan shari'a ta lissafa za a irga wannan abin da ya ragu sai a biya a kun gane yanzu in ka ce mutum ya baka rancen doki bayan shekara goma sha biyar za ka damar da shi ka ga ya kamun kada da shi ya zama dattijo a yan gane ya zama bayan da aka baka shi ba da na da yana da ƙarfi na yanzu zai dawo bai da ƙarfi to to so in zaka biya mai ƙarfi zaka biya irin wanda aka baka sa'annan wajen biyan bashi musulunci bai yadda kai da ka bada bashi a ƙara ma ko naira ɗaya ba idan ka ce a ƙara ma naira ɗaya ka ci haram amma musulunci bai hana wanda aka ba bashi saboda radin kansa na in ya ga dama misali mutum ne ka bashi bashin dubu goma ya ce dauta mai zuwa zai baka da ya zo sai ya baka dubu ɗari ka karɓa ka ce halal ayan gane amma shar'insa shine inda da ya zo ya baka dubu goma za ka ce na gode Allah ya taka da alheri ba za ka ce ina saura ba ayan gane daman goma kake nema amma wannan raɗin kansa ne ya ƙara ma za ka iya karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam raɗin kanshi ya kakkara bashi har ma yake cewa wanda suka fi ku alheri wanda suka fi ku kyawun biyan bashi eh so za mu tsaya a nan kawai sai mu tashi a kan wannan bashi insha alaikum salam sallam na'am na'am ga abun magana to to to bari in bayan tambayar sa ta yi jawabi wato musulunci abinda ya ce matsalul gani zulmun wato jinkirin biyan bashi a wajen mawadaci zalunci ne mutum ya zama malam zalimi na zalunci ne mutum ya zama azzalimi mutum ya ɗau dukiyarsa ya ba haka shi yana so saboda musulunci kai kuma yanzu ka je ka samu sai ka noki ka zama azzalimi amma ladansa yana nan yana tafiya yana nan ladansa yana nan cikakke nan zalunci ne mutumin da ya karɓi bashi ya ce a bashi bashi a ransa ba zai biya ba da shi da ɓarawo da ya saci kaya duɗe suke an gane da mutum da ɓarawo wanda ya je sata da mutumin da ya ce a bashi bashi bai yi niyyar biya ba sunan shi ɓarawo kuma zai haɗu da Allah ana maganan wanda bai samu ba bai samu dama ba amma ba wanda yake ba na yau za ta yi na? na na za yi gaskiya ne Mm. amin wasu kuma ba ba sani ba ne ba za su yi ba ne saboda san zuciya na'am bari ya gama na'am amin amin na na'am yana da gaskiya ne akwai wani littafi ma guda sunan shi at-tadawi bis sadaqat yin magani da sadakoki wanda yake fama da wani larura ya je asibiti ba a gane ba ya je ina ba a gane ba to maganinsa kawai maganinsa da sadaka sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke mar ciwo to yana cikin sadakokin da shi ma malami ya kawo shayar da ruwa yana daga cikin sadakoki da wato suke sauri da kuma sadaka fa idan baka da lafiya kana da wani ciwo ka ka yi sadaka da niyyar wannan ciwon amma ka yi mai karfi fa na ba irin na canjin goro ba yawa ba irin na canjin goro ba ga shi can daga shi sai shi sai zo su kai sadaka mai karfi yana Allah maɗaukacin sarki sai ɗauke ma ciwo saboda duk ciwon da ka sani duk ciwon da ka sani Allah shi ya ya halicce shi idan Allah yake ya tafi sai ya tafi babu wani ciwo da babu wani abin da ya gagare Allah bare ciwo wannan shi ne in mutum ya yi imani ta fi Allah ya da gaskiya ne ana ana ana neman magani da da sadaka da yawa ba sani ba da yawa ba sa yi sai kaga mutum ya yi ta fama kuma wani abin da zai baka abin nan wani za ka ga ya je asibiti har ya je indiya ya je japan ya je ina ya je italy kuma ya dawo da ciwo na ga kudi jingin ya kashe to in aka dudduba ba a samu ba sai a dimfari sadaka wani malami ina jin ya ba da kisar wani ba Allah a Egypt shi ina jin ko ina jin ko kansa da ta kama shi aka kai shi kasan waje aka kai shi faransa aka je aka duba shi a asibiti likita suka ce kai idan yana da wani abin da zai yi na na will na na wasiya ya yi mazai je yi za su mar aiki amma ba sa jin zai tashi gaskiyar magana shine sai dawo misira da wannan niyya mai arziki ne ya zo ana ɗan lallabawa kafin lokacin da zai je a yi masa aiki sai ya fita ana tafiya da shi sai ga wata mata a tsohuwa a wajen mai nama yana yanka nama yana ɗan saran ƙashi ɗan tsallen abin da ƙashi ne yake na tana iba tana tattarawa ya tambaye ta me za ta yi da shi ko kyanwa ta ce a ita gashi gashi ba ta da kowa ne mijinta ya rasu ya barta da da yaro wannan take dan sawa na a cikin miya suna jin gashi wannan mata mutumin sai kira mai naman nan ya ce wannan ya ba shi bil kullum kullum ta ringa zuwa ana ba ta kilo uku na nama tsohuwa ta ce mai zan yi da shi aka yi aka yi da adda kanta ce a ƙarshe aka yi da ita da ƙyar cewa lissafi za ta zo ta karbi kilo ɗaya na nuhu sai ta ba sai ya ba da wasu kudi ya ce kuma idan idan ya kusa karewa ya gaya masa wannan fashi ya rubuta da kai ya ce wallahi yana wannan abin kawai sai ya ji wani farin ciki ya lullube shi kawai ya ji shi ya canza kawai ya ba kuma canza cewa aka ɗauke eh an ɗauke shi ya ce ya ji shi ya ji ya canza bayan da yake ba bayan da ya zo a lankwashe ya kasa tafiya shikenan ya je ci gaba da lokacin asibiti ya je aka je aka duba babu ciwo har ma asibitin suke tambaya dan Allah ya gaya musu asibitin da ya je dan sai mamaki ya ce ba inda ya je kawai Allah maɗaukakin sarki yana wannan da kan kana da wani ciwo da ya dame ka ka je ka yi sadaka don Allah da niyya Allah ya baka lafiya kuma zai baka insha Allah na'am amin amin
akwai magana da akwai magana da ga masu kan kawo Allah ba su zuciya wa kowa ta biya jini da ke ce zai kama to malam tambayar akwai wani abu da ne amma na su ce ina yawo irin wannan masu kan kawo baya ci kusan ne ba yi wata rana muka shi shi yana bacci muka samu wata abu wani amma cikin kudu sun kasa masa nama iri
za ku biya shi a layara a to shi abin ni ya ci ba na ko dai da kuka ɗauki kuɗi shi ko sace mar kuɗi ko kuma kawo mar sadakar nama na iya shi ya ci nama saboda ai a musulunci ne ba daman ka ɗau kuɗin wani ka siya mara wani abu ba da izininsa shi ne kawai babu shari'a ba ta baka wannan wannan ƙarfi ba an taɓa a nan wannan sharatan da ka gani shekaru sun kai ashirin da wani abu wani ya zo ya sauka a wajen sai ya ɗauki kuɗi manyan suna su sai ya ba wa wani ya ce ga shi ka ba wa wani ya ce zai zo amma ni zan tafi to shi ne shi bayan ya fita shi wannan yana jira sai ga wani ko ya zo ya ce yunwa yake ni sai ce to su shiga a ci abinci suka shiga aka sa abinci kala-kala ya dinga lodi ya dinga lodi a wai a kudinsa ne kaga ya ci abinci ya ci yayi sosai aka zo aka faɗi kudin abinci sai ya kirga ya kirga ya ba da shi canjin ya ce to ga canjin ka ai mutumin nan kamar zai mutu ya dinga faɗa da zagi da Allah ya isa ha to shi bai yi niyya ya ci bai yi abinci to kaga wannan kuskure ne ba wanda ya sata amma dai shi ya ci ko ba bai taba ba
gwamnatin tarayya ko wani ko sassa za a ba da matan bashi nan nan manoma cikin ya san cewa manoma bai da alaƙa da noma saboda kuma yana da alaƙa da wani wanda yake wani kuma da kuma yi kawai ya wuta ce ya hana manoma na ainihin samun wannan damar shi kuma ya raba da hukunci ya ci haram wanda ake ba manoma bashi ya je ce na ɗaya ya yi ƙarya ma ai ba sai amma shi ba manomi ba ne ai kaman bashin waye sunansu nisan ne ko wane ne da aka ci wanda duk ya ce ma zai biya ba ka ba za ka je lahira ka biya ba wani inda abu ɗaya zai faru in wani sun ci ta ya zai ba amma an ba su ce ba sai ka biya shi ma wani sun ba kudinsa ba ne budan al'umma ne shi Allah maɗaukakin sarki mu ne muke ta hayaniya da rubu shi ba ruwansa ya tsara abu kuma haka za a yi eh Allah ya kiyaye a aishin muke lasifika to ai da dai rabi za mu tsaya insha Allah gashi nan gama sai ka bashi bismillah wa alaikum assalam sadaka wa zai kai mar ba wanda zai kai mar wanda da ake bin shi bashi ba sadaka zai yi ba biya zai yi an gane biya zai yi kuma inda musulunci zai yi gaskiya da gaskiya zai yi wani ni zan tashi zan koma gari kaza amma kana bi na kaza kana mun rubuta in Allah ya hore zan biya wannan shine kawai amma suka je kai sadaka shi ya ce ma sadaka zai yi da kudin shi wannan ba daidai bane maluma suka ce in kai ma sadaka ya dawo sai ka biya shi kudin shi kai sadaka kanka kawa eh da haka ba abin nan shi musulunci gaskiya da gaskiya yake so ko da ba haka bane irin wannan wanda ya gaskiya da gaskiya sai ka tarar da mutumin ya ce ya yafe maka wato gaskiya tana da tana da wata irin daraja wanda Allah ya mata duk wanda ya kama ta a duniyar nan zai nasara amma shedin zai ce ma kamar da wani wayo kan mun zaman makokin marigayi chief imam zan baku labari malam Musa Muhammad Allah ya ji kai shi ana zaman makokin kafin ya rasu gidajen da yake da su akwai gidajen da ya siya a wurare sai yake sa abokan shi suna zama a gidan kafin ya rasu kamar ya san zai rasu yan kwanaki kaɗan sai ya tattara mu ya sa aka ringa rubuta takarda cewa ya ba su gidan ya ba su kyauta ya ba wani to akwai wani amininsa amininsa suna tare kullum yana nan shi kuma yana wani gidan shi a tilde tilden bulani babu wanda zai yi tunanin ba zai ba shi gidan ba me ya faru me zai faru sai bai ba shi ba duk kowa da iyalan da kowa ana zaman makokin muna zaune sai ya ce to salamu alaikum shi yana da jawabi ya ce marigayi ya san ya babba wa mutane gida amma shi jawabin da yake so ya yi yana so ya tabbatarwa da jama'a da iyalansa cewa gidan da yake ciki na marigayi ne kuma bai bashi ba kaga gaskiya ko wallahi in yi shiru ba wanda zai tuhume shi ina nufin saboda kawai ma ana ga shi ne ma na farko in to a wajen daɗin haka wani shi sirikin malam ya ce kai wannan tunda haka ne a wa gidan kuɗi shi ya siya masa kaga ai wannan gaskiya ce ta kawo to shi ne bayan ya ji wani ma ce zai yi shi a shi ba ruwan shi duk wanda ya san da kayan shi ya ba su kayan shi to wannan ita ce gaskiya mutum ya yi nasara a duniya ya yi nasara lahira eh in ya kuma ya ta abubuwa kuma lahirar nan da sai an ji Allah Allah sara ya ma cika sai sauri lafiya da izininsa da izininsa a'a ai tambaya ke da inda izininsa ne ba laifi mutum ana bin shi bashin wani abu zai iya biya da wani abu idan mai kayan ya yarda wannan ba wani ma matsala ba ne amma ba wai kai ɗiba ba baka amsa ba da izinin shi in ya ba izini sai ka yi kuskure idan da ka yi haka sai ka kai shi wajen alkali sai ya ma wannan shi ya yanke hukunci amma ba kai ba sallu ala nabiyil karim Allahu sallallahu alaihi
wasallam suna da kaya yan mata suna da Allah sa su addu'a Allah ya su da aure
to akwai dan uwa da mahaifin sa ya rasu Allah ji kai shi Allah sa ya huta akwai wata mata kuma da ta aiko tana da ƴaƴa mata tana so a yi musu addu'a Allah ya ba su mazajen aure Allah ya ba su mazajen aure ya ka a yi ta addu'a Allah ya ba su mazajen aure eh wanda da yake da ya ta girma tana bukata aure Allah ya ba ta mazan aure nagari matayen masu ma Allah ya ba su mazaje nagari me na uku ka manta yake wani ne zai aure yar shi shi ma yake neman addu'a audansa to yake neman addu'a to Allah ya ba su zaman lafiya mu ma Allah ya san bukatunmu na alheri Allah ya biya mana Allah abinda muke tsoro Allah ya tsare mu marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya mu karanta Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين yaron da ake nema jiya kuma an same shi a wani asibiti alhamdulillah Allah madaukaki sarki ya tsare subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin amin